الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa barkanmu da sake haɗuwa a darasi da muke gabatarwa na wato taujihul qira'at ko kuma ce ilmul qira'at wa alaqatuhu ko wasilatuhu bil ulumil lughawiyyati wash shar'iyya wannan shine darasin mu na sha biyu kuma muna cikin suratul baqara za mu tashi a aya ta 191 muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance muku mu da mu da ku gaba ɗaya inda Allah ya ce wa ƙutuluhum ku kashe su an gane ko haithu wa saqiftumuhum duk inda kuka same su ana magana ne kan mushrikan makka tunda su sun kawo da kashe ku wa akhrijuhum ku fitar da su min haithu akhrajukum ta inda sun ka fitar da ku sakamako na kawai ne ce a'a kaga na ce Allah ya ce waqtuluhum bai ce ba haifu qatalukum dan dama sun kashe musulmi wa akhriju mace min haifu akhrajukum sakamako ne ba wai musulunci yana umarni bane kawai aje a hada mutane haka wal fitnatu kalima ta fitna tana nuhin nan shirka an gane ko kalima ta fitna tana daukan ma'ana ɗaya ɗaya sun kai ma'ana guda takwas kadiba cikin al-itqan fi ulumil qur'an da imam suyuti babi na al-wujuh wan nazair zaka ga wannan kalima tana bada ma'ana hasba siyaq shi yasa sai kai hattara cikin qur'ani ko cikin hadisi ko cikin littafin fiqh kalma ba kullun take bada ma'ana guda ba cikin siyaqin da ta zo na akademi ma'anar da za a bata wanda da yake sa da yawa daga cikin dalibai waɗanda sun kai larabci suna kuskure wajen fassara littattafai na shari'a ko na tafsiri ko na hadisi saboda kalmar ma'anar da gare ta cikin wani nafsi daban ma'anar da gare ta cikin wani nafsi daban siyaqin in ya bambanta sannan kuma akwai mustalah in malamai suka faɗi kalima tana yawa akwai abin da suke nufi da ita kai kuma a larabci ɗaya ka sani sai ka je ka fassara ka yi kuskure Allah ya kyauta wal fitnatu shirka ashaddu ita an mafi tsanani min al qatl daga kisa ko ba ka dan bane yawwa shirkar da suke akan ta ai tafi kisan da za a yi musu muni don ba su gane bane sai Allah ya ce to wala tuqatiluhum inda al masjid al haram kakku yaƙe su a masallaci mai alfarma masallacin makka kenan an gane ko yawwa malamai nan suna nufin ma wala tuqatiluhu inda al-masjid al-haram kakku yake su a harami domin shi harami wuri da ba a yaki nan ba ana nufin shi cikin masallacin ɗaya ba ban da garin makka ko cikin garin makka da wannan hududul haram da ake cewa hududul haram gabas da yamma kudu da arewa su ake nufi da wannan ne malamai suke cewa idan mutum yayi sallah a cikin garin makka to wannan lada da an ka faɗa sallah in kai sallah ɗaya zaka samu ladar sallah dubu ɗari duk garin makka duk inda kai zaka samu wannan amma a madina wannan ladar ta dubu ɗaya sai kai sallah a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ita makka hududul haram gare ta ba sani ko ana fahimta ta ba to duk hududul haram kuma ba wai sai cin garin makka ba duk inda ko wajen makka na in dai baka hita harami ba to wannan ladar kana samun ta ba wai sai cikin masallacin ba shi zuwa masallacin don kaga ka'aba shi ma wata ibada ce amma don ka yi sallah ba cikin masallacin makka ba inda cikin garin makka na wani lara kana da ita don da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun sai ce mi fala yaqrabu al masjid al harama ba'da amin hada ba ana nuhin kasu kusanci masallaci mai harami da gaba ɗayan kana so shiga shi yasa kafiri an hana mai shiga haramin makka kuma hana mai shiga madina mun gane wannan da kyau to dan da yace indal masjid harami ba wai ana nufin sai bakin masallacin ba a'a a hududul harba ake mishi to hatta yuqatilukum fihi sai sun yake ku kenan nan fa in qatalukum in su suka fara yakar ku to faqatuluhum ku kashe su nan bai ce ku yake su ba dan mi dan saboda ana so a nuna maka in mata ci kisa a kari da su ba mayar da martani idza ku yi ba kadhalika jazaa'ul kafirina wannan shine sakamakon kafirai sai Allah ya nuna maka bai ce kadhalika jazaa'uhum ba dan a nuna maka waɗanda Allah ya ce ai ba hakan ga ba wai wani ba kahirai ne an gane ko ya kawo mai ce kadhalika jazaa'uhum shine suke ce ma al-izhar fi maqam al-izmar inji malaman balaga kenan izhar al-ismi fi maqam al-izmar suke nufi eh sai kai kiyasi kenan duk kafiri ana ya karshe in ya fara yaki to nan taujihul qira'at kin da zamu yi wato qira'a ta imam hamza al-kufi da imam al-kisa'i al-kufi da imam khalaf al-kufi sun karanta fa in qatalukum kenan wala taqtuluhum kakku kashe su a inda al-masjid al-haram a masallaci mai alfarma mai daraja hatta ya ƙatulukum fihi har sai in sun kashe ku fa in qatalukum in sun kashe ku faqtuluhum ku kashe su sauran qura sun karanta wala tuqatiluhum sai zaman to wagga qira'ata wala tuqatiluhum annahyu ne anil qital shi ko wala taqtuluhum nahyu ne anil qatl shi kuma akwai bambanci tsakanin alqitalu da alqatl baskin shi alqitalu daga qatala yuqatilu muqatalatan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan kuma kana iya cewa qitalan an gane ko yaƙi take nufi shi yasa hadisin da zai ce umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah ko ba kana bane hadisin Abdullah ibn Umar cikin sahih Bukhari da Muslim an umurce ni in yaƙi mutane ba an umurce ni in kashe mutane ba yadda su turawa suke da yan kanzagi suke fassarawa an gane ko yawwa to in mun ka dauki qira'a ta jamhur wadda ba ta hamza da kisa'i da khalaf ba kenan tana nufin kada ku yaƙe su a masallaci mai afirma har sun yaƙe ku in sun yaƙe ku to ku yaƙe su a taujihul qira'at da ake yi bil qur'an a cikin littafin taujihul qira'at al ashr bil qur'an a safha ta 70 sai suka kawo cewa ita qira'a ta hamza da kisa'i da khalaf wala taqtuluhum inda al masjid al haram hatta yaqtulukum fi fa in qatalukum an gane ko sun ka ce wannan qira'a an hankalta ma wato ma'ana an kafa mata hujja an yi taujihin ta da alqur'ani inda Allah ce saboda su yaƙin aya ayoyin domin ya ce wal fitnatu ashaddu min al qatl kaga bai ce min al qital ba kaga daga qatala yaqtulu qitalan ko qatlan zamu ce shi kuma wancan sannan kuma yace fa in qatalukum sai ce mi faqtuluhum dukkan qur'anin sun yi sun yi ittifaqi ba su ce fa qatiluhum ba fa in qatalukum ko fa in qatalukum a qira'at hamza da kisa'i da khalaf bai ce fa qatilu ba sai ce faqtuluhu kina ga ta samu shahid inda an kai ittifaqi a cikin qur'a guda goma ita ko waccan qira'a ta wala tuqatiluhum inda al-masjid al-harami hatta yuqatilukum fihi fa in qatalukum faqtuluhum sai suka kafa mata hujja da abin da yazo cikin siyakin ayoyi wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah kaga nan duk qura sun karanta wa qatiluhum wasu su karanta ba wato waqtuluhum kina sai ce kowace anan ta samu mi ta samu wadda take mata shaida dai kenan to yanzu sai mu zo zuwa ga wasu mas'aloli masu dan daukar hankali shine cewa wajen har da alqur'ani bari mu fara da har da alqur'ani alramba akwai kazalika jazaul kafirin gane ko ya ce fa'in ƙatalukum faktuluhum ka za ki zauka fa'inin ta hau ko akwai fa'inin ta hau fa'in Allah gafurun rahim na biyu kuma fa'inin ta hau fala'uduwa na illa ala zalibi sai ka riki mun gane ku sannan wannan ya zo a kan ƙa'ida kafin ala hasbi aksi tartibi hurufin hija domin sai an ce sadun zadun ta'un za'un sannan a ce ni fa'un ƙafun sannan a ce kafun kaga kafiri ne shi gabace zalimi na kenan ya saba maqaida ta huruful hijaiyya sannan kuma a cikin bakar Allah ce wal kafiruna humuz zalimuna to in kan rike wannan sai ka gane kafirun shi ke faruwa sannan zalimuna a hardance alramma to mu aje harda sai mu koma zuwa kuma wata harda kuma da balaga da yace wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun sai ce mai wai kuna dinu lillah a cikin amfani sai ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu kaga ya ƙara kulluhu sai sun kace saboda ita baƙara kamar da ibnu ashir ya faɗa rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin baƙara farkon abin da ya sabkani sai ba a kawo kulluhu ba amfali kuma tana daga cikin wadda ta sabka baya an gane ko kenan don kaso sa tsammanin ba a ce kulluhu ba za a ɗan raga wadda ta sabka da ƙarshe sai ta bayyana kulluhu don haka a ɗebe shakkar cewa ban da wani ban da wani mun ji wannan da ke ko to sai mu zo ga taujihin ita ƙira'a ɗin karan kanta wannan abin nan in mun ɗauki ƙira'a ta jamhur babu iskari domin an ce wala tuqatiluhum kakku yaƙe su inda almasjid haram masallaci mai alfarma hatta yuqatilukum har sai in sun yaƙe ku fa in qatalukum in sun yaƙe ku faqtuluhum ku kashe su to amma a ƙira'a ta hamza da kisa'i da khalaf akwai matsala wala taqtulukum wala taqtuluhum inda almasjid alharam kakku kashe su a masallaci mai alfarma hatta yaqtulukum fihi har sai in sun kashe ku to ya an ka kashe ka ka iya kashe wani fa in qatalukum kuma Allah ce in sun kashe ku fa qatuluhu a qira'at hamza da kisa'i fa in qatalukum in sun kashe ku a to ya an kashe kana ya kashe wani a a nan utliqal jam'u wa urida bihi al-juz'u ko utliqal kullu wa urida bihi al-juz'u in sun kashe sashen ku ku kashe sashen kaga nan balaga ta shigo domin bai yiwa ka tayi lahira kuma ka zo ka kashe wani wa za ka kashe ba to wanda bai sani ba kaga zai zo kenan wannan yake nuna maka al'umma musulmi guda ce don an ce in sun kashe ko kashe kenan waɗanda an ka kashe kamar kuɗin ne an ka kashe duk al'umma guda ce mun gane wannan shi yasa ce wa idh akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum kakku zubar da jinin kuma ana ba wai ana nufin kakka kashe kanka ba a'a kat sashen ku ya kashe sashe domin al'umma guda in ta yaki juna kamar ku da kanku da kanku kan gozu kanku da kanku irin abin da ke faruwa kasashen larabawa da kasashen afirka kenan mun gane wannan da kyau to sai mu je aya ta gaba aya ta gaba wadda za mu tashi a kanta ita ce wato aya alaramma ta 197 197 alaramma mun gane ko inda Allah ya ce alhajju ashhurun ma'lumat فمن فرض فيهن الحج ستمي فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله انتبه باتا يعلمه da yawan masu karatu ce wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah kuskure na wa ma taf'alu min khairin ma shartiyata ya'lamuhu Allah kama inda cikin suratu ali imran qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah ba ta ya'lamuhu Allah nan fi fi'li mudari'i ne fi jawab al-sharti majzum wa tazawwadu to ku riki guzuri fa inna khayra zadi taqwa amma mafi alkhairin guzuri shine tsoron Allah wattaquni Allah ce ku ji tsoro na ya ulil albab ya kuma abuta hankula a ji tsoron Allah yawwa domin mai hankali shi ke jin tsoron Allah wanda duk bai jin tsoron Allah duk wanda ya iya technology ya zan professor ya waye ma duniya ya iya cin amana da zalunci to wannan ba ba ba mai hankali bane a wajen Allah eh mai hankali a wajen Allah wanda ke bin Allah dai mai mai bin umarnin Allah da na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan aya in mun ka zo wajen taujihin ta za mu fara na farko da na hau saboda iskalin da akwai alhajju aikin hajji malam abdullahi ashhurun watanni na ma'lumatun sanannu kaga dan qur'ani sai a tambaye to Allah ya ce sanannu na da wani da wani da wani kaga aiki ya same shi saboda bai yarda da sunna ba bai yarda maganun sahabbai ba bai yarda mutun malamai ba da magabata kaga an samu matsala to amma malaman nahu sun kace nan akwai matsala domin da mubtada da khabar ya kamata su zamanto mi su zamanto abubuwa ne daidai kace muhammadun jalisun ko ba ka nan bane kaga sai Muhammadu yana yau a ce ya zauna amma alhajju aikin hajji a shahurun watanni shi aiki daban watanni daban wata daban aiki daban sai dai ayi a yi aiki cikin wata amma shi watan bai zama aiki aiki bai zama wata saboda shi wata lokaci ne kuma ba ana yin waɗancan wancan wata wanda a sama ba ko shi ka tahi ka ɗauki zahirin mun gane ko sai malamai sun ce to nan ka riƙe da kyau alramma in ta rikice malamai sun ce ko a kaddara ma na farko don maganar ta tafi ko a kaddara ma na biyu ko ka ce an gane ko alhajju sai ka kaddara ma na biyu ka ce zu ashhurin ma'lumatin aikin hajji yana da watanni sanannu da aka san shi ma'abucin su ne ko kuma ka kaddara mana farko sai ka ce waqtul hajji ashhurun ma'lumat ma'ana ta hito to fa wan farada fihin alhajja wanda ya niyya aikin hajji ya shirya shine farada asalin farada shine katsa abu shi yasa an kace marbon gado faridatan min Allah farida ce ma'ana abu wanda Allah ya datsa ya yanka ba kowa eh kaji shedan yace wa qala la attakhidanna min ibadika timi nasiban mafruda zai dibi rabo yankacce to mu Allah dai ya saka mu shiga cikin wannan rabon duniya da lahira shine an kace cikin duk dan annabi Adamu guda cikin dubu sai ya ja 99 eh shine nasibin mafruda ba'thun nar ko ba cikin hadisi za gani wa ma ba'thun nar to shikenan yace to in an ka zo an kai shi diya aikin haji aka shiga ciki fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj rafasa ana iya cewa babu ma'ana saduwa da iyali balantana zina wasu ka ce a babu magana irin magana ta mata da miji wanda ke sawa a kai ga ga shawa wala fusuka babu fasikanci babu shangiya babu sauran abubuwa wala jidala babu jayayya amma shi bahaushe in yace jidali yana nuna abun da da matsala asalin shi daga al wato aljadluna aljadlatu suna ganin suka ce aljidalu asalin shi kasa ce mai tauri daga nan da an ka dauko jidali kenan kaga ko jidali akwai tauri da shi eh haka malamai sun kace ba ni ne kwadi ba kadiba cikin ayatul ahkam na abdul qadir shaybatul hamd ya kawo wannan bayani ba ni na kirkiro shi ba to in mun kazo cikin ilmul qira'at an gane ko fala rafasa wala fusuqa wala jidara fil hajj ibn kathir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da yaqub al-hadrami al-basri an gane ko sun karanta fala rafasa wala fusuqa an gane ko yawwa ina fata an fahimce ni sannan kuma idan muka duba afwan da imam ibn kasir al-makki da abu amr al-basri da yaqub al-hadrami albasri sun karanta fala rafathun wala fusuqun fala rafathun wala fusuqun mun gane ko sai sun ka karanta na uku wala jidala fil hajj to in an kai tanwini ba la annafiya lil jinsi bace lace lace li nafil wahda wahda wahda abinda an guda kenan fala rafatun babu jima'i daya wala fusuqun babu fasikanci daya amma wala jidala la nafiya ce jinsi ta kore kone irin jidali mun ji wannan sai ya zama to in ka to wajen i'rabi kenan fala rafatun wala fusuqun sai ka kaddara musu nasu khabar tunda ba ɗaya bace da waccan wala jidala fil hajji sai zama to fil hajji khabar ne na lawagan ta ƙarshe tunda su waɗancan da ya ba iri ɗaya bane in mun ka zo ga ƙira'a ta Abu Ja'far an gane ko shi Abu Ja'far ya karanta fala rafathun wala fusuqun wala jidalun fil hajj kiran fala rafathun babu jima'i ɗaya saduwa da iyali ɗaya so ɗaya ko kuma magana ta mata da miji irin wanda za ta kai ga saduwa wala fusuqun babu fasikanci daya wala jidalun babu jayayya daya to sai malamai suke cewa kenan wannan qira'a ta Imam Abu Ja'far khabarkin su duka gaba dai fil hajj tunda duk nau'in ladin guda ne duka shi ma hajjikin jaruwal majrur ne kana iya kaddara shi khabar kana iya a'a kace asalin khabarkin shafafina tunda jaruwar majrur bai zama khabar in ka ce muhammadun fiddari asalin shi muhammadun ka'inun fiddari ko mustaqirrun fiddari kenan fala rafathun wala fusuqun wala jidalun mustaqirrun fil hajj ko ka'inun fil hajj mun ji wannan da kyau eh la ni nafu al wahda nafu al wahda mun kace ba dalla to in mun ka zo sauran qurra waɗanda ba mu kawo ba an gane ko su ko sun karanta fala rafasa babu rafasa ko jima'i ɗai babu sannan babu magana ko mu ce babu magana ta mata da miji ko ɗaya irin wadda take da alaka da zancen saduwa wala fusuka babu fasikanci ko guda wala jidala babu fu jidali ko ɗaya ya zan mikin ya zan na na fiyalin jinsi to menene bambancin su to ita ma wagga qira'a fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajji shi ma fil hajji sai zaman to shine khabar nasu gaba dai tunda lakin nan ta zaman to mi ta zaman to wato iri daya la nafiya lil jinsi la nafiya lil jinsi la nafiya lil jinsi in an kai tanwini la li nafiyil wahda in an kai fatha la li nafiyil jinsi to ita la li nafiyil jinsi tufidul umum amma la li nafiyil wahda la tufidul umum domin in kace la rajulun fiddari babu namiji guda a cikin gida tana yiwa a samu biyu ko uku ko hudu amma in ka ce la rajula fiddari babu jinsin namiji a cikin gidan dinkin ba a samun guda ko biyu ko uku ko hudu ko biyar mun gane addalla to kaje da kira'o'in suke tafiya kina sai da mun to kira'a wa garda tace fala rafasa wala fusuqa wala jina fil hajji ita ce wato tazo da nafiyu gaba daya mun ji taujihin to madalla yanzu sai mu zo zuwa ga matsala ta ƙarshe shine cewa ya za a yi taujihi waɗanda sun ka kore sashi kamar wadda ta kore guda guda kamar kira'a ta Abu Ja'far da yake guda guda ne ta kore wagga kira'a ta jamhuru fala rafasa wala fusuka wala jiraf haji za ta fassara su ita ko kira'a ta Ibn Kathir da Abu Amr da Yaqub da yake ta kore biyu ne fala rafatun wala fusuqun nan na ta kawo wahda waccan kira'a ta jamhuru ta kore gaba ɗaya ita ta fassara su duka bibi ta to anan ya zamu fassara wannan shine cewa nan mala abdullahi arma an kore nan nafiyuna ko khabarun na uri da bihin nahayu rike da kyau fa khuruj ash-shay'i an muqtadahu adh-dhahir babi ne mai karfi cikin balaga cikin nahawu ma akwai shi khurujul wazn an muqtadahu adh-dhahir da cikin ilmu sarf sarfu da nahawu sai a kawo wata kalma ba zahirinta aka nuhi ba wata kalma aka nuhi in baka gane ba sai ka teka fassara shi ne aka taimaka ɗalibai hannunka mai sanda domin ilimin balaga kamar ilmul maqasid ne cikin shari'a cikin lugha domin ilmul maqasid shi da nuka nassin yadda ka fahimce shi ba haka bane ga yadda ake nufi da shi muna ganewa ka ga yanzu misali inda Allah subhanahu wataala yake cewa wa idza qara'ta alqur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladina la yu'minu bil akhirati tatami hijaban mastura kaga hijaban shamaki ni an mastura mal abdullahi mastur dai wanda an ka suturce to shi shamaki shi ga suturcewa ko shi ake suturcewa a ranar ma to ka gani ya kamata ce satira malamar da su yi a'a mastura ake nufi duk da yake su malaman balaga sun kace a'a a kaddarta satirin wa masturan saboda shi shamakin kanshi Allah ne ke shamakance shi sannan kuma shi ko shamakance wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane wannan da kyau to kaga in babu ilimin balaga nan ya zai ka gano wannan to nan da an ka ce fala rafasa ko da mun ɗauki ma irin ƙira'a ta Abu Ja'far fala rafatun wala fusuqun wala jidalun fil hajj ba a samun ɗaiɗai to ai rafasu ko malla Abdullahi wanda aka samu a aikin hajji yan an yi harrama ake nufi ba wai lokacin da mutum ya ɗebe harami ba tun da yan tamattu'i ne da kai in ka ɗebe wannan hanin ya ya ɗauke da gare ka to ai rafasun da aka yi malla Abdullahi da na halat na matan mutum da wanda ba mutum na aikin hajji ai yana da yawa fusuqun kuma ai makka ana yin shi waɗanda sun kai harama aikin hajji sawa'an yan saudiya ne ko inda ba yan saudiya ba jidalin kuma ana yi makka ma har bugawa ana yi suna shiga cikin juna har kisa ma wasu suna kashe wani to kuma Allah ya ce babu shi labari yake bayarwa kuma labarin Allah babu ƙarya cikin shi ina dan qur'ani yuna da bai rarrawa wani ba sai a ce mai to nan Allah ya ce ba a samun jima'i ko saduwa da iyali aikin hajji kuma mutane suna yi kuma qur'ani ne ce babu shi kaga dole sai ya dawo mu dai ilimin nan da bai son aiki da shi ilmul maqasid shar'iyya sai a ce nan nahyun ko khabarun urida bihi an nahy yana daukar nahy yana daukar al'amur duk kai alramma bari yanzu duk ana hiddata da yace fala rafasa labari yake bayarwa amma yana nufin nahyu kada ku sadu da iyalinku an gane ko ko kuma ka ce a umurni na amara kuma an tashtani murrafata alramma bari a baka da zaka isa ya Allah ya umurce ku ni san ji saduwa ba shikenan ba wala fusuka babu fasikanci labari yake bayarwa amma yana nufin kada ai fasikanci wala jidali na nufin babu jidali amma yana nufin kada ai in ma ka ce guda babu akwai hira daya in ka ce jinsin an ka kore gaba ɗaya kuma abin ya abu ko guda an ka samu ai jinsin ya tabbata to wannan yana da kyau ɗalibin ilimi ya hankalta ma wannan to wannan shi ne abin da zamu iya cewa a ƙarƙashin wannan aya wallahu ta'ala a'lam to ayar da zamu je akan ta ta gaba ita ce wato aya ta ɗari biyu da bakwai inda Allah ya ce wa minan nasi man yashri nafsahu bi gha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad ko ba haka bane yawwa ibam hamza da kisa'i da khalaf an gane ko duka waɗanda kufi yuna ne da imamu abu amr da kuma yaqub al-basri waɗanda basriya ne kenan na basra ne ƙari'i guda biyar wa shu'ba da shu'ba shi ko rawi ne na asim kenan rawi biyar ƙari'i biyar da rawi guda sun karanta wallahu ra'ufun bil ibad ra'ufun bil ibad kuskuren ta ra'ufun bil ibad ba ne ne ra'ufun mai yawan tausayi sai an ka ce wagga qira'a ita da za a taujihin ta an yi hadful wawi lit takhfifi kamar saboda takhfifi ne an ka shahi wawun ne ban sani ko mun fahimta ba eh to ba mu sani ba waɗansu suna cewa yana zuwa akan wazni na nadus dama akwai fa'ul a larabci nadus to wasu na iya ɗaukar wani wazani na mai zaman kansa akwai ra'ufun akwai ra'ufun sai su ce ba takfifi bane an kai mun gane ko to ka da dukkan su kuma siyag ne mubalaga suna nuna Allah mai tsananin tausayi na ga bayansa to ya an ka ce Allah mai tausayi na ga bayansa ba shi ke nuna duk abin da kai ba Allah ba zai maka ukuba ba an turo maka manzo an yi maka wa'azi ka kiya ka ce a taima a faɗa ma Allah akwai mai cewa ta kasa maka taika faɗo ma Allah to ɗan adam in ba da darga ba kuma dai ƴaƴan musulmi za ka iske haka musamman waɗanda adda an ba su irin baƙaƙen kayan nan na iko kana ce mai don Allah sai ka ji ce ta kaka faɗo mishi ko ko ka zo cikin biro sai ka ji ce don Allah sai ka ce don Allah sai ce munan ba aikin Allah na muka yi wannan kuskure mutum ya zo wajenka kana iya zamanar da shi ka ganar da shi baka ce mai ba aikin Allah na ake ba ya ce don Allah ka ce mai eh haka ne komi aka yi don Allah za a yi maka amma nan ga yadda ka'idodi an ka shirya su kuma adalci na an kai an ka ce kowa ya zamanto daidai kenan nan wannan aikin da muke yi muna su kokarin na mu tabbatar da tahiyar al'amurra daidai wa daida shi kenan kaga ka ganar da mutum amma ka ce nan ba aikin Allah na kai ba kaga magana ta yi muni da Allah ya turo wani rashin lahiya kuma ka ce a komo waɗanda ka ce ma a taka a waɗanda ka ce ma su testa ka sauɗa ma Allah su mallamai ka ce su yi maka magani a roƙi Allah ka samu laya ko fir'auna iskancin da yake nan Allah ce walan ma waqa alaihim ar-rijzu qalu ya musa da'u lana rabbaka bima ahida inka la in kashafta anna ar-rijza la nu'minanna laka wa la nursilanna ma'aka bani isra'il fira su ma da sun kace to da adam shirme na gare mallan ka rasa inda zaka abin ka sai ka ja Allah Allah ba dan wasa bane ka ganin wannan dubu biyu da 25 da an kai wannan biki a kasar america los angeles nikki glazer wannan ya kasar america da ta ce ana wannan taro za a ba da lambar yabo ga fina-finai na america wanda ya samu maki 11 da wanda ya samu ku maki uku na sai wanda ya samu daya an ka faɗi wanda ya samu maki na 11 da wanda ya samu maki na uku to yanzu ka hin azu da wanda ya samu maki na daya shine na uku din kenan sai ya tafkawo sunan allah ta ce to shi allah ya samu zero ya tashi tutar babu ta ce the creator of universe createur de l'univers ta ce zero mention Allah ya samu banza eh sai an kai kuwa an kai tabi wai su yan iskan duniya ta ce kuma ba abin mamaki bane that's not surprise ba abin mamaki bane ta ce parce que Los Angeles ta ce is godless town God ana nuhin Allah da English less kuma abin da ya kishiya asalin kalma in bata da less to yanka samu shi ta kuma kishiya English kenan use abin da adda amfani useless abin da bai da amfani God Allah godless garin da ba na Allah ba ta ce babu Allah su babu ruwansu Allah bai da komi sai gashi Allah ya tado wuta ta zo ta kone garin ta bar masallaci ka gani sai Allah ya nuna musu garin nashi to amma lau kanu ya alamu ana kwana biyu kuma suka koma zuwa iskancin su Allah subhanahu wa ta'ala ya muna tsari to yanzu zamu je aya ta gaba ita ce aya ta wato 200 da takwas inda Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu dkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani udkhulu ku shiga fi silmi an gane ko yawwa eh imamu nafi' an gane ko da imam abu ja'far waɗanda ana kiransu al-madaniyani da ibnu kathir al-makki da ibnu amir al-dimashqi da hafs shi kuma rawi ne na asim sun karanta fi silmi an gane ko yawwa sannan kuma sauran ƙurra da ba mu kawo ba su ko sun ka karanta udhulu fi salmi an gane ko fi silmi da fi salmi waɗannan ƙurra da mu kawo sun karanta fi silmi ya ayyuhal ladina amadu khulu fi salmi sun ka karanta bi fathi asin sauran kuma sun karanta wanda muka kawo fi silmi kafa to menene bambanci tsakanin su to waɗansu daga cikin malaman lugha sun ka ce da fi silmi da fi salmi duk ma'anarsu ɗaya shine ku shiga cikin musulunci an gane ko to wasu kuma daga cikin malamai sun ka ce a'a in an ka ce as wato asalmi masdar ne yana nufin musulunci al-islam shi da abinda ake nufi al-islam musulunci ake nufi kina an ce asalmi ismun ne bi ma'anar mastar suna ne amma ya zo da ma'anar mastar tunda islam mastar ne aslama yuslimu islaman yawwa kama al'ata'u al'ata'u kaga suna ne amma yana zuwa da ma'anar mastar al'ita domin al'ita shi ne mastar kama annabatu yana ido kuwa da ma'ana ta al'imbat al'imbat mastar ne sun ka ce to wannan shi ne abin da ake nufi to wannan shine bayanin da wato sun ka kawo amma idan muka duba a cikin littafin qala'idul fikr ko fi tawjihil qira'at al-ashr da sun ka zo a wajen fisilmi sun ka ce an karanta da fathu sini wa kasriha sun ka ce qila bi ma'nan wahid wasu malamai sun ka ce da asalm da asilm duk ma'anarsu ɗaya sun ka ce wa huwa sulhu shi da mi a yi sulhu kenan wa ƙila bil kasri assalam wasu sun ka ce a'a abinda ake nufi an ce asilmu assalam zaman lafiya wa bil fathi as-sulhu amma in kai fatha ana nufin as-sulhu domin zaman lafiya daban sulhu daban tana yiwa ana yin zaman lafiya amma ba a yi sulhu ba tunda ba a yi wani yaƙi yaƙi ba tana yiwa a zo a yi sulhu don an yi yaƙi yaƙi ko ko a ana ganin yaƙin zai iya tashi kenan wasu malamai sun ce dun ma'anar su guda sulhu wasu sun ce bil kasri yana bada assalam sannan kuma bil fathi yana nufin as-sulhu yin sulhu mun ji wannan kenan yanzu mun samu wannan wurin ma'ana nawa ko mu ce as-sulhu yin sulhu ko assalamu zaman lafiya ko ko mi ko ko al-islamu musulunci kaji ma'ana uku da yake bayarwa ban sani ko mun fahimta ba yawwa afwan lokacin da mun kai nasba ta wannan qira'a imamu nafi' da imamu abu ja'far da ibnu kathir da kisa'i su ne sun ka karanta fi salmi udkhulu fi salmi kafa ina in ka dauki qur'ani da an rubuta da warsh zaga fi salmi an ka rubuta sauran sun karanta fi silmi to tunda mun sami ma'anar su ya za mu yi taujihi udkhulu fil fi salmi ko fi silmi in mun ce musulunci ake nufi musulunci bai gane baka zabi abin da kaka so ka bar abin da baka so wannan addinin yahudawa na afa tu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd in kuma ka ce udkhulu fi silmi ana nufin assalam kenan in za aminci in za ku shiga cikin aminci to ku shiga cikin aminci gaba daya gakku yarda sashen musulmi na cikin aminci sashen musulmi ba su cikin aminci ba haka ake nufi ba ko ku udkhulu fi silmi fi sulhu in za a sulhu to a shiga cikin sulhu ka a ce banda sauran musulmi don kafirai na iya yaƙa su na ana koya muna dubara ce ta mi ta kulla yarjejeniya shi yasa lokacin da an kai sulhu tsakanin manzo sallallahu alaihi wa sallam da kafiran makka hatta da kabilun da basu musulunta ba sai da an karaba wanda ga sun shiga cikin sulhu na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama cikin kariya ta yi shiga hilfu kenan kawancin shi wanda ko da bai musulunta ba yake son shiga cikin bangaren kafirai ya koma bangaren su don mi don in mutum ya shiga cikin sulhun ka to kinan yi akwai alamun yana iya zamantowa naka to yanzu an ka ce a'a yanzu da ƙasa kaza da ƙasa kaza ko da yanki kaza yanki kaza suna mun kai sulhu da su sauran musulmi mun ka bar su in kafirai na yaƙar su ka gani yaƙar su za mu yi mu warware sulhu ko ku tsaya da mu gani ana kallon musulmi ana kisan musulmi to shi yasa dole in za a yin sulhu ayi sulhu mai kyau mun gane wannan da kyau ko yawwa kadiba cikin tafsiri na sa'adi wajen cikin suratul anfal wa in istansarukum fi ad-din fa alaykum an-nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaq kaga bayanin abin da ake nufi don saboda in kun kulle yarjejeniya da waɗansu to sai kun haɗa musu banda duk banda ya kardu wani dan unsu dan unku musulmi tunda bai yiwa ku yi tsaye kuna ganin ana kisan musulmi in an kare ai gare ku za a dawo shine yanzu duk abin da ya rawo na kasashen musulmi gashi na ana ta kisan kasashen musulmi wasu yankuna na musulmi musulmi suna kallo sai ta kare kuma ta haɗo gari ku Allah kai mu tsari to yanzu in mun ka dauki cewa ya ayyuhal ladina amanu udkhulu fis silmi in sulhuna babu matsala in ma cikin aminci na babu mi babu matsala amma in an ka ce ku shiga cikin musulunci to nan dole sai an yi taujihin wagga ma'ana an gane ko ni ayya ayyuhal ladina amanu arma to udkhulu fi silm to mutumin da ya shiga cikin musulunci mutumin da adda imani ana jimin shiga musulunci eh a aicewa an kai ya shiga eh kana iya ɗaukar ya doge dai dogewa akan ya tabbata akan musulunci an gane ko wannan fassarar taka tana kusa da cewa ya ƙara kiyayewa tunda akwai abubuwan da bai kiyaye ba bai ka kiyaye komi cikin addini to irin wannan akwai shi ma'anil amr umurni cikin larabci yana ɗaukar ma'ana sun hi talatin kadiba cikin al-itqan fi ulumil qur'an kaga ma'ana nawa yake ɗauka da al-muhazzab fi ilmi usulil fiqh al-muqara umurni shi na ba ɗaukar ma'ana ta hi talatin to nan da an ka ce udkhulu wa ananihim ku shiga ba don bayyuwa kai kana mai imani kuma a ce ka shiga musulunci al muradu bihi ad-dawamu was-subut was-subut malam bello kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi ya ku da kun kai imani kuma ku yi imani sai dai ku tabbata eh wasu ka ce a yahudawa ake nuni da kristoci eh ko yahudawa da kristoci na suna kan imani kuma su tabbata su imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don shi ne zai sa imanin su ya tabbata ko baka nan bane to don haka irin waɗannan kuma suna nan cikin Qur'ani ana samun su ka a ce karatun usulul fiqh da balaga bai da amfani in da shi zaka gane Allah ya ce aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi ku ciyar aminu billahi wa rasulihi ku imani da Allah da manzo lokacin da wannan sura ta sauka ai wanda ake magana da su ai masu imani wallahu ta'ala a'lam yawwa ayar da za mu tashi akan ta gaba ita ce aya ta ɗari biyu da goma a cikin suratul baqara hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ika wa qudiya al-amr wa ila Allah turja'u al-umur ma'ana kafirai da ba su barin ta'addanci game da ayoyin Allah ana yi musu wa'azi suna izgili to sai Allah ce hal yanzuruna ai ba komai suka jira ba illa an yi atihumullah Allah ya zo musu fi zulalin min al-ghamam a cikin wato inwowi na al-ghamam wato girgije kenan an ga dai ko wal mala'ikatu in ka tsaya wal mala'ika ba a gane bambancin qira'at amma wal mala'ikatu shine abinda wato jamhur sun ka karanta da shi kenan an yi atiyahumullahu wal mala'ikatu kina Allah ya zo musu da kuma mi da kuma mala'iku ba sani ko mun fahimta ba yawwa sannan imam abu ja'far ya karanta an yi atiyahumullahu fi zulalin min al-ghamami wal mala'ika sai da manto wa fi al mala'ika kinan wa fi jam'il mala'ika tunda mala'ikat ya karanta sai da manto atafina akan zulalin zulalin min al-ghamami wa fi jama'atin min al mala'ika in kuma har yanzu na illa an yi atihumullahu sai zaman to fi zulun min al-ghamami wal mala'ikatu kinan illa an yi atihumullahu wal mala'ika an gane ko kinan waccan qira'a ta nuna Allah zai zo mala'iku za su zo waccan qira'a kuma ta nuna Allah zai zo fi zulun min al-ghamami a cikin inuwa ta girgije wal mala'ikati da kuma zai zo cikin jama'a ta mala'iku to a nan waɗanda suna ake kira ayatu sifat kadiba cikin tafsirin ibnu jarir tabari da ya kama taujihin wagga aya sai ka kwantar da hankalinka yi ta bin jumla jumla yalla sai kanka ya ciwo tun tun karhe goma na sahi in ka fara yalla sai azhar ko kana karewa in dai kana son ka gane da kyau sharhin wagga aya sai ka nemi shayi ka aza firemi da dizem da turazim ka sake aza wani firemi da dizem da turazim an gane ko waɗanda ga cewa a'a nan ba Allah zai zo ba sai dai a ce umarnin Allah zai zo kamar da an ka ce halin duruna illa an ta'atihumul mala'ikatu aw ya'tiya amru rabbik to can inda an ka zancin umarnin Allah daban nan kuma ba a yi zancin umarnin Allah ba hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu an ka ce kamar yadda irin wannan aya akwai ta a cikin surat al-an'am هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك ko ko sashen kaga bai ce ayoyin ubangiji ko wani sai in sai da ya fara da zuwan ubangiji sannan kuma ya zance zuwan ayoyin shi don annabi ka akwai bambanci tsakanin zuwan shi da zuwan ayoyin shi kadiba cikin as-sawa'iq al-mursala na ibn al-qayyim al-jawziyya rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yayi bayani kwarai kan wannan sai dai an ce Allah zai zo to ya zuwan Allah yake ba mu san kaifiya ba don mu san zatin Allah ba ai an ce inna Allah wa mala'ikatahu mi ah to ai mala'iku suna salati kuma Allah yana salati daina a a ya Allah yake ma annabi salati in ba ya hada muna ba musulmi sai ka bar kaifiya zuwa wajen Allah to irin haka shi za ka dauka aqida ta salaf ka tsira ba sai ka kamanta Allah da bayan shi ba kuma ba sai ka karyata Allah ba ka cire mai sifar da ya tabbatar maka shi ko fi'ilin da tabbatar shi ka tabbatar mai wani fi'ili tunda in ka ce ko kai ta'tili ba kamar yanzu wanda suka ce zaka an ce inna Allah sami'un basir sai a sami'un bila sam'in basirun bila basari shin hana in ka mai da Allah kurma kenan ka mai da Allah makahu to kuma nan ai ko dan adam an ka ce kurma na ku makahu ne ai ya samu tawaya ta halitta Allah ya kyauta to yanzu sai an ka ce wa ilallahi a wurin Allah ne kadai turja'ul umur ake mayar da wato al'amurra an gane ko turja'u nafi' da kuma abu ja'far kina al-madaniyani da kuma ibn kathir al-makki da abu amr al-basri da asim al-kufi sun karanta turja'ul umur ga Allah ne ake mayar da al'amura sannan kuma wato imam ibn amir al-dimashqi da yaqub al-basri da hamza da kisa'i da khalaf waɗanda duk kufiyuna ne sun karanta wa ila Allah tarji'ul umur ga Allah ne al'amura suke komawa to ya za a taujihin wannan qira'a a larabce da kuma alqur'ananci taujihul qira'at al-ashr bil qur'an a safha ta 70 sun kace to kenan ibnu amir da yaqub da hamza da khalaf da kisa'i sun karanta tarji'ul umur an gane ko kenan ga Allah ne al'amurra za su koma wannan kira'a sai an ka kafa mata hujja da tamkatta da ya zo mai ba da ma'ana irin tata ƙarshen suratu ashura ala ilallahi tasirul umur kaga ga Allah ne al'amurra suke tafiya su koma kina an mai da isnadin fi'ilin zuwa gare su duk da yake ba a ce tarji'u ba amma an ce tasiru an hankalta ba ma'anar to ita ko kira'a ta wa ilallahi turja'ul umur ita ma an bil bina'il maf'ul kenan tunda wancan bil bina'il fa'il shine sun kace at-tasmiyatu lil fa'il shine tarji'u kenan at-tasmiyatu lil maf'ul kenan al-mabni lil maf'ul bin nadhir ita ma tana da tamka aidan ka qaulihi ta'ala ilayhi tuhsharuna ga Allah ne za a mayar da ku kaga turja'u al'amurra sun koma tuhsharu an ta mayar da ku ko an taro ku wa ilaihi tuqlabuna ga Allah ne za a mayar da ku asali shi daga kalbuna kalbu wato kalbu juyar da abu huskar kana nan a juya ka kana kallon duniya kana jin daɗi sai mala'iku su kama ka su juya huskar ka ta dibi lahira kai wajen Allah tuqlabuna kenan mala abdullahi kuma sai kafi ili mudari yufi da tajaddud wa takrar dan kullun sai an koma zuwa ga Allah ana ta tahiyya lokacin mutun na abayi ba dama kar bakwai na mala abdullahi bis ko kar guda bakwai na kullum sai sun ta yi lahira kar bakwai na kuma cikinsu mutum guda bai shiga kuma a daga an ciran mutum ciki ba sai ka cire ciki ba a rama bakar kar bakwai masu zuwa lahira ka san su kar bakwai na kullum ta yi lahira su kai a rama kar kar guda bakwai yanzu ka san dai ma'anar kar ba sai an ce maka boss ba kar bakwai kullum lahira suka tahiya kuma cikin su guda ta mutum zai taya ko ya ki koya su kuma an riga an cire ticket ba a bukatar sai ka ba da kuɗi ko kai reservation yawwa kar ta farko attanin kar ta biyu talata ta uku laraba alhamis juma'a asabar lahadi kullum lahira suka tahiya malam abdullahi Allahumma amin eh shi na suna kai suna dawowa na malam abdullahi ai kewayewa su kai ko mutum ya shirya kuma ko bai shirya ba wallahi ta ya zai in ba kana so ka shirya in ba kana so ka shirya dubara ta rige ga mai shiga rijiya in ji malam bahaushe in ta kai zai tahi in ta tsunduma zai yi in ma dai mi zai yi gare shi ta kari Allah ya sa mu gama lafiya to ayar da za mu tashi to nan kuma turja'u an mayar da al'amura nan an hankalta ma al'amuran an maida su kamar in an sa abu gaba ai tafiya zai yi kenan tarjiwa an hankalta ma suna tahiya turjawa ana nuna cewa kuma an mayar da su kenan akwai wanda ya aikin shine alaka tsakanin qira'o'in kenan eh eh an mayar da su eh an mayar da su tunda umurni ne na Allah ayi to kuma in an kace ayi din kuma an kace mala'ikin mutuwa ya saka gaba kuma saka gaba zai yi kuma in yace kace kuma ta yanzu kai ko dogari ya saka gaba sai ka tai ba balle mala'iki Allah ya saka ka to wannan kenan aya ta gaba da damu tashi ta aya ta ɗari biyu da wato abin nan aya ta ɗari biyu da wato sha uku kenan gane ko inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce cikin suratul baqara kana nasu ummatan wahida ko fa ba'atha Allahu an-nabiyina duk da yake nafi yana karantawa wa ba asallahu nabi'ina an gane ko mubashirina wa munzirina ko ba karan bane wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fihi an gane ko yawa imamu ja'far abi ja'far ya karanta li yuhkama bainan nasi fi makhtalafu fihi to da Allah ya ce kana nasu ummatan wahida mutane sun kasance al'umma daya malamai suna da fassara guda biyu da suke yi anan al'umma dai akan imani in a hankalta mu zamanin annabi adamu qurunu waɗannan guda goma sun kasance akan imani ana iya fitar da dan shi wanda ya kashe ɗaya daga cikin su shi wannan don Allah ya ce fa asbaha minan nadimin fa asbaha minal khasirin an gane ko yawwa to mutane sun kasance al'umma ɗaya wasu malamai sun fasara mutane sun kasance al'umma ɗaya akan shirka to nan sai an fitar da zamanin annabi adamu sai zaman to kamar zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya iske mutane akan shirka kuma na ana nufin galibiyar su ba dukkan su ba kenan ah banda mutanen annabi nuhu tunda mutanen kamar shi annabi nuhu kamar an kace maka ƙarnin annabi adamu za a fi suwa shi annabi nuhu ya isa mutane shi akan shirka an gane ko amma shi in an ɗauka fa ba asallahu kana nasu ummatan wahida zamanin annabi adamu suna akan aqida ɗaya ta musulunci sai Allah turo annabi nuhu sai ya musu wa'azi tunda shirka ta bayyana ka gane ko to amma in zamanin manzo sallallahu alaihi sun kasance ne akan shirka sai an ka turo wanda da karantar da su tauhidi kenan nan ba a fassara shi akan tauhidi don ba akan tauhidi suke ba mun gane wannan to kenan duk tafsiran ba su ci karo da juna ba in hankalta mai itibarakin mi ake nufi da kanan nasu ummatan wahida ummatan wahida ala tauhid ko ala shirk sai dai abinda nasu shi ke tabbatarwa in an hankalta al'umma ta farko ta kasance akan mi akan tauhidi to fa ba'atha Allahu nabiyina sai Allah ya turo annabawa nan shi ne malamai suke cewa za a kaddara wani abu da an ka shafi ba sani ko mun fahimta ba ka san dan qur'ani ne da an ce an shafe wani abu sai ya ce waje ƙarya cikin qur'ani aka ce wani abu an shafe shi an gane ko to yan taurin kaina sai mu ce ba a kaddara komai alhali ko qur'anin na ya kaddara shi cikin suratu yunus sai ce Allah ce wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu sai malamai suka ce kana nasu ummatan wahida fakhtalafu fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirin wa mundirin in baka yarda ba da wannan sai ka yarda da na qur'ani ana kaddarawa a ce wani abu an shafe shi za a kaddara shi to dan qur'ani ne matsala gare shi saboda bai fahimci manasin ba sai zo shi na mutane rigima mun gane ko yawwa ya za mu yi mu gane akwai abin da aka kaddarawa cikin karatu roki suratul nisa'i karshen suratul nisa'i Allah ya ce yastaftunaka qul illahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء تتمي فللذكر مثل حظ الأنثى تتي يبين الله لكم أن تضلوا يا أمير فسر يبين الله لكم أن تضلوا don ku bata da ya ce ba don ku bata ba sai mu ce ba haka ki rubuce ba dan qur'aniyun kuma ka ce ba a yi ƙara wani abu litta akidi a akwai shi larabawan larin su na sun kace ana ƙara wani abu litta akidi don ya ce ƙala ma mana aka an tasjuda kuma wuce ma mana aka Allah tasjuda ko ka yarda an ƙara wani abu litta'kid ko ka yarda an shafe wani abu li Allah ya alama ahlul kitabi Allah ya qadimu ala shay'in min fadlillah dan ka ahlul kitabi su gane ne Allah ya saukar da Qur'ani ko dan su gane kaga lakin nan za'ira ce litta'kid sila litta'kid to yubayyinu Allahu lakum an tadillu in ka ce Allah ya muku bayani don ku bace dan haka yake rubuce to kuma Allah bai saukar da alqur'ani don a bace ba kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtaduna inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam ko ba kadan bane to in kuma kace Allah ta zullu don ka kubata sai mu ce babu ladin nan ha kai na ka kara ta yanzu zaka zama kafiri don ka kara wani cikin qur'ani to duk shi yasa in zaka tattaunawa da mutum kakka taba garin su kakka taba kabila tai kakka taba gidansu kakka taba halittar da Allah ya mai Allah ne ya ga da mahalicce shi haka nan ba shi hujja da dalili in ya yarda in ma bai yarda ba dole bane don ko annaba ba kowa karba gare su ba manzo Allah sai da barka hirai a makka ba su imani da shi ba kun ba abin da za a yi haka Allah ya su dan haka cewa kowa sai ya karba maka wannan hayaniya ce ala ayyati hala anan kenan fakhtalafu za a kaddara shi fa ba'atha Allahu nabiyina sai Allah ya turo annabawa mubashirina suna masu bushara an gane ko suna masu bushara ga wanda ya imani wa mundirina suna gargadi ga kafirai kuma mubashiri na suna bushara ga kafirai cewa su tuba su dawo zuwa ga Allah domin bushara ba ta tsaya ga masu imani ɗaya ba a'a ana mamu kafirai bushara a ce ku yi imani da Allah Allah zai baku aljanna amma galibin bushara wa ake ma ita mai imani wa mundirina suna gargadin kafirai cewa akwai azaba wuta kuma suna gargadin muminai su ji tsoron kauce ma hanya Allah ne ce wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim kaga ana masu masu imani gargadi an gane ko kuma qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim sai ce ni la taqnatu min rahmatillah kaga nan bushara ce ake musu ku dawo ku tuba sai ya ce to annabawan nan mubashirina wundina wannan yake nuna cewa waɗanda suke cewa annabi shine mutumin da an ka turo amma ba a ce ko mata ta gaya ma ba kun san haka suke cewa to wannan fassara ba tare da mun rena wani ba ko mun rena fassara shi sai mu ce a wannan fassara ta saba ma alqur'ani kuskure na duk mu duka muna kuskure domin nan Allah ya ce fa ba'athallahu an-nabiyina bai ce fa ba'athallahu ar-rusula ba mubashirina suna bushara wa za su yi bushara kansu wani za su yi bushara wa munzirin za su yi gargadi ashe annabi ma yana wa'azi yana gargadi kenan cewa annabi in shuru wanda an ka ce annabi ba ce kuma za ta gaya ba haka nan bane da nasu na alqur'ani wasu suka ce annabi shine wanda an ka bashi littafi eh manzo shine an bashi littafi amma annabi ba bashi littafi ba wannan magana ita ma babu ta dan yace mubashir da wanda yake sace mi wa anzala ma'ahumul kitaba a ga yaro an basu littafi kuma alkitaba nan ba yana nufin littafi guda ba jinsul kutub ne domin ba littafi guda Allah ya saukar ba ko cikin qur'ani an hadi zabura an hadi injila an hadi at-taura ga qur'ani kuma bai ce wa anzala ma'ahumul kutub ba sai ce wa anzala ma'ahumul kitaba alkitaba nan aljinsiyya ce jinsul kutub Allah ya saukar da littafai tare da su to me ya bambanci tsakanin manzo da annabi sai malamai suka ce zance mafi inganci shine shi annabi tana yiwa a bashi littafi tana yiwa ba za a bashi littafi ba amma dai ko an bashi littafin ko ba bashi ba za a ce yayi aiki da shari'a wani manzo dalilin su kuma ba magana ce kawai ba inna anzalna taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu annabawa ne suke hukunci da at-taura kenan ka ko an ba su karamin littafi dai amma suna aiki da at-taura mun gane wannan yawwa to da an ka sabkar da littafi li yahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi dan littafin nan yayi hukunci an gane ko imamu abu ja'far ya karanta li yuhkama bainan nasi dan ayi hukunci to me yasa an ka ce li yahkuma dan shi littafin yayi hukunci nan isnad ne majaz ne akli domin littafin ba shi zai zuwa yi hukunci ba dole dai ko annabin ko manzon ko kuma mi ko kuma wanda ya imani wanda yake da ilimi alkali shi zai hukunci sai zamiri ya kuma a an ce rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna munadiyan mun ji mai kira wasu malamai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu suka ce qur'ani ke kira to ya an ce qur'ani ke kira ba ana nufin shi qur'ani sautin shi ake ji ba a da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kira mutane mun gane da kyau kenan an ce littafi zai hukunci alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum ko liyuhkama bainahum abu jafar ya karanta to kaga liyuhkama bainahum dan ayi hukunci tsakanin su ya shafi ko littafin an ka ce ko manzon ko wane ne al'umumu ne paske in an ka kawo abu mabniyun lil maf'ul ko ismul maf'ul yufidu al'umum in an ka ce al ma'lum abinda an ka sani ya shafi duk abinda an ka sani liyuhkama don ayi hukunci ba a kawo fa'ilin ba ya shafi kowa ko an ce Allah zai hukuncin tun da shi saukar da hukuncin ko manzo saboda shi an ka bai hukuncin ko ko in manzon ya shudi annabin ko ko a'a alqalin li yuhkama amma an ce li yahkuma shi littafin ya hukunci a can cikin suratul tauba ko ko li yahkuma shi manzon ya hukunci dan ya ce fa ba'athallahu an-nabiyina mubashirin wa munzirina duk dai babu wani illa cikin wannan kenan tsakanin qira'a ta li yuhkama ta Abu Ja'far da jamhur umumun wa khusus li yahkuma wanda zai yin an keɓance shi ko a ce littafi ko Allah ne zai yi hukuncin ko manzo amma an ce li yuhkama don a yi hukunci ta kawo umumin hukuncin duk wanda zai yin umumul fa'il kenan li yahkuma bainan nasi fi makhtalafu fihi dan ya hukunci tsakanin mutane game da abin da sun kai sabani akan shi wa makhtalafa fihi babu wanda sun kai sabani illal ladina utuhu an gane ko sai waɗanda an ka ba su littafin in kaga qur'ani bai kawo wanda an ka ba ba to wurin zargina galibi mai ce wa makhtarfu fihi illa alladhina atainahum ba sai ce illa alladhina utuhu saboda musu cancanci a ambace su ba in yace ataina kuma ko da wurin zargina saboda nuna maka sakon daga wajen Allah yake sun sani sun kabi jiri wa innal ladina urisul kitaba min ba'dihim lafi shakkin min kaga wurin zargina amma yace sun awrasna alkitaba alladhina safaina min ibadina wurin yabona wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim kaga ne utul kitaba yace wurin zargina amma ce alladina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wurin yabona fil ghalib haka qur'ani yake tafiya al balagha al qur'aniyya to babu wanda sun kai sabani a cikin littafi sha'anin littafi illa alladina utuhu sai wannan aka ba su min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu bayan hujjoji bayyanu sun zo musu me yasa sun kai sabani baghyan dan zalunci bainahum tsakankanin su an gane ko yawwa sai yace to kenan da ya ce wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'd ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum kenan fa hada Allahu alladhina amanu sai Allah ya shiryar da waɗanda suka yi imani limakhtalafu fihi game da abin da sun kai sabani cikin shi min alhaqi na gaskiya bi izini da izinin sa dama babu mai shiriwa sai da izinin Allah ko ba ka nan bane wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi iznillah ko ba ka nan bane wa yaj'alu ar-rijsa 'ala alladhina la yaqilun fa hada Allahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi min alhaqi bi iznihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya madaidaiciya na an shahi maf'ul wallahu yahdi man yasha'u hidayatahu ila siratin mustaqim Allah yana shiryar da wanda su Allah ya sanya mu daga cikin shiryayyu nan me yasa galibi Allah yake cewa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum bayan hujjoji sun zo musu domin in kun kai sabani babu ilimi to ba abin mamaki bane saboda jahilci ya gari ai sabani amma abin mamaki na a baka ilimi kuma ka koma kana sabani ya nuna son rai ne kake bi shi yasa Allah yake cewa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu من بعد ما جاءتهم البينات ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات انتبه cikin bakara ta'un ake kawowa cikin ali imran babu ta'un Allah ramu mai hada qur'ani sai ai hattara to wannan aya dai tana dauke da wato hukumce hukumce da ya kamata a ce an hankalta musu insha Allah ta'ala ita wannan aya sai mu bar ta haka sai mu je ayan mu ta gaba wadda akan ta zamu karkare insha Allah ta'ala To, aya ta 214 a cikin suratul baqara ita ce za mu tashi a kanta. Am hasibtum an tadkhulul janna in ji Allah, yanzu kuna sawa tsammanin ku shiga aljanna, walamma ya atikum matsalul ladina khalo min qablikum. Lamma wagga ba waccan bace ta abin nan, wagga jazima ce, sai ka karanta التدريبات اللغوية na الشيخ Latif Shuwairif mujalladi na hudu za ga bambancin ta da lam da inda sun kai ittihadi inda sun ka haɗu kenan ko kuma ka karanta abin nan addurrul masun fi ulumil kitabil maknun an gane ko sai ka ga abin nan nasu walamma ya ci kun masalul ladina khalu min qablikum misalin waɗanda sun ka gabace ku bai zo muku ba ma'ana misalin halin su bai zo muku ba irin jarrabawar da an kai musu bata zo muku ba ma'ana a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu fala ya'lamanna al-kadhibin sai Allah ya bambanta da sun kai imani da gaske da kuma makareta munafukai kuma sai cikin masu imanin ma sai an bambanta don cikin tsananin jarrabawa ne za a gane imanin wani ya hina wani kai da kanka ka cewa wani ya hini imani don irin abin da yake karo da shi ya jure kai baka iyawa bahaushe ce hankulin kwaram sai guga sai Allah ya ce to ga misali kamar wani ya tambayi Allah to mene ne ya same su Allah ce masatumul ba'sa'u an gane ko tsanani na rayuwa ya shafe su wadarra'u da cuce-cuce rashin lafiya wa zulzilu an girgiza su har eh kamar yadda ya faɗa cikin suratul ahzab an girgiza mu'minai hunalika tuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida Allah rada kan shi zulzilu zilzalan shadida an girgiza su to muna fatan Allah ba mu tabbata har ran da zamu haɗu shi hatta ya qular rasul har sai lokacin da manzo ya ce muna gane ko yawwa wannan ita ce wato qira'a ta wato jamhur imamu nafi ya karanta hatta ya kulur rasulu an gane ko yawwa sun ka ce in an karanta hatta ya kulur rasulu nan fi'ili kama ana nufin madili a tibar kama abu na wanda an hankalta ma ya riga ya wuce an gane ko waɗansu kuma sun ka ce a hikayatul halil madiya ana ba da labarin halin da ya wuce na kamar yanzu yake kenan ba yana nufin gaba ba in an ce hatta ya ƙuru ko ka ce madul i'tibar ma'ana an hankalta mu ya wuce ko kuma a'a hikayatul halil madiya ana hankal ana ba kamar kamar ana nuna maka ga abin nan kana kallo yadda yake faruwa shi san kace hatta ya ƙuru amma an ce hatta ya qular rasul to na ana nufin yana cikin jaraba bai kai inda zai faɗa ba kina sai zamanto hikayatul halil mustaqbalan man gane ko in an ka ce hatta ya qular rasul sun ka ce kenan za a takdiri ila an ya kular rasul har sai lokacin da an kai da manzo ya ce cikin qala'idul fikr sun ka faɗi wannan fa huwa ghayatun kenan shine ghaya da anka ce hatta an kai gaya shi wal fi'lu huna mustaqbalun kenan mustaqbal ne yana cikin halin damuwa kafin ya faɗi wannan maganar hukiyat bihi haluhum an bada labarin halin su wal ma'na ala al mudi amma ma'anar shi ta madita kenan ila an qala ar rasul an gane ko ila an yaqul ma'anahu ila an qala ar rasul har sai da manzo ya ci shi ko wanda karanta hatta yaqulu ar rasul sun ka ce to kenan za a takdiri wato atafina wa zulzilu an girgiza su fa qala rasulu sai manzo ciki na har ya riga ya faɗa wa zalzalatu shi ko zalzala girgiza sababul qawli shi addalin da sai ya faɗi wannan magana domin ya mutsu ne ko sun mutsu ne sun ka faɗi wannan magana wa kilal fi'laini madin kenan nan fi'ili guda biyu madin domin wa zulzilu fa qala shi hatta yaqu hatta ya ƙulu misali da an kace hatta ya ƙulu to asalin shi za a kaddara faƙala ne kinan shi sa hatta ba ta yi aiki cikin shi ba tunda hatta tana mafi ilimin zuwa ra'i nasu ba amma tunda a hankalta ma ma'anar shi mazina sai an kace hatta ya ƙulu kenan wa zulzilu faƙala kaga faƙala shi fi ili mazina faƙalar rasul sai manzo ya ce ko ko har sai da an ka kai al'amari manzo ya ce mun ce hatta ya ƙular rasul amma mai addurrul masul fi ulumil kitabil maknun as-saminul halabi ya ce in ka ce hatta ya ƙular rasul ko hatta ya ƙular rasul duk bai hana ya zamanto labari ne na abin da ya wuce ba a cewa hatta ya ƙulu ita ce ba da labari hatta ya ƙula ba ba da labari ba ne a ya ce dukkansu hikayatul halina sai dai kenan ta inda zamantawa hatta ya ƙular rasul nan an hankalta ma wato hayya ce hatta ya ƙula an hankalta ma bai faɗa ba amma lokacin da zai faɗa zai zo gaba mun gane wannan hatta ya ƙular rasul har sai manzo ya ce walladina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi ko mata nasrullah wani lokaci ne nasarar Allah za ta zo istibta'an lin nasr har sun yi gajin kirin nasara ta jima ba ta zo ba shedan na cewa kuna tare da Allah kuma ana muku kaza ana muku kaza a ai ba wani abu ne Allah ce sai ya jarraba mu don haka ko ka bi Allah sai ya jarraba ka in ma baka bi Allah ba ma sai Allah ya jarraba ka su fir'auna duk an jarraba su kuma kahirai ne ko ba ka nan bane walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun ko ba ka dan bane sannan Allah ya ce fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat dai ita rayuwar duniya an yi ta jarraba ne allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sai an jarraba shi yasa akwai gidan likita a America akwai shi a Faransa akwai shi a Turai akwai shi a Rasha akwai shi a Saudiya akwai shi kasashen musulmi na Afirka da kasashen kafirai da musulmi kowa na rashin lafiya ana mutuwa kuma kuma ana haduwa da talauci musulmi na iya talauci kafiri na iya talauci don gidan jarabawa ne wani wani talaucin shi zai sa shi dawo mu Allah wani talaucin kuma shi zai sa shi bijiri ko ba ka dan bane shi ce bai bin Allah tunda Allah bai bashi kuɗi ba ga lahiya Allah ya bashi kato shi na iya ruga da gudu shi shi dawo amma wai ya dauki Allah bai mai arziki ba ga wani can kwance da kuɗi shi na kugi ko bai san ma inda yake ba alhamdulillah kafiwa ba ka gane lafiya arziki ce sai ga ka baka da lafiya kuma baka da kuɗin magani sannan za ka gane ashe arziki ta don ba in kana da kuɗin da za ka magani ma da dama sai in baka ne ba sai ka koma bara ko ma ta kai inda baka iya bara sai dai a to a neman maka taimako kana kwanci ha kaga ƙato mai ƙarfi mai ibugun katanga Allah ya kama ya kama shi da shillahi shi na wayyo wayyo a taimaka a taimaka mi ba ka ce ka iya ba Allah ya kyauta sai Allah ce ala in ji malaman zauri ku saurara harful istiftah in ji malaman larabci inna nasrallahi qarib ai taimakon Allah kusa yake ma'ana Allah yana barin kuna wani lokaci wata wani wadata ga sashe shi karabin Allah ko ya bai Allah wani kuma wadata ga sashe shi bishiri shi yasa sai Allah ya jarraba ka da hali biyu bani Isra'ila Allah ya ce wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un mun ji yadda su dadi sune al hasanat was sayyiat mun sa su cikin tsanani don su dawo amma daɗi bai samu su dawo ma Allah wahala ba su damu Allah in iskan kansu suke shi yasa wani da ya samu Allah ya mai wadata to sai shi ta kokarin ya ta ayyukan Allah wani kuma in kaga Allah hana mai kuɗi ya san kuɗin sanadiyar halaka ta da yawan mutanen daga kuka mallan sha dan yanzu akwai waya ya kamata a yi mana roƙon Allah to mun ji a yi maka roƙon Allah da da kake samun kuɗi ni kai Allah ni kai daune a aikin Allah kai da su yanzu kuma da kake jira a samu kuɗi ni kake son kai da su budurwarka wanda kaka ba kuɗi ku yi harkokinku na duniya yanzu ba ta son ka saboda baka da kuɗi kake so iman roƙo Allah ka samu kuɗi don ku sai zuwa tambada ku ni zai maka roƙo Allah don ka samu kuɗi ka sai ka taimaka mashi dan a wallahi in dai don ka taimaka mashi dan na wallahi ban ma hanta Allah shi baka wadannan kuɗi kuma ba don ban kaunar kana ba don na san halaka za ka yi amma duk wanda zai ma addinin Allah aiki duk abin da yake bukata na taimako wanda zai taimaki addini in dai zai yi Allah ya bashi iko kuɗi na matsayi na koma ne ne amma idan ka samu kuɗi na ka koma zagin mallamai ko ka samu matsayi ka ce mallaman nan su ne ke ta da tsamin cikin ƙasa a mun yi son ka zauna talakan ka ba da kanka ka bijire ma Allah eh wannan shi ne gaskiya ya ga mutum na halaliya wai shashi ga cikin matsala ya mai roƙon Allah kai ka sai ka mutu roƙon Allah ya samu kuɗi ya sai maka roƙon mutum miliyan hamsin shi fara uba ne bai da jika biyar gidansu ana yunwa ni zai maka roƙon Allah ka samu wannan kar ka samu waɗannan kuɗi ka Allah ya sa ka samu waɗannan kuɗi aha wai mutum mun gane ko to kenan kun ji qira'a ta nafi hatta ya qulu da hatta ya qula wasu sun ce hatta ya qula tana nuna abin bai zo ba zai zo gaba kenan duk da yake labari ne amma mai abdurul masul ce duk labari ne amma an ce hatta ya qula tana iya daukar bai faɗa ba zai faɗa gaba hatta ya qulu tana nuna har ya faɗa ba sani kuma fahimta ba kaji bambancin tsakanin qira'a cikin qira'a ta nafi da sauran qurra kenan in kaji wani ya ce hatta ya qulur rasulu in qira'a ce ta nafi warshi da qalul kenan ba kuskure bane in kaji hatta ya qular rasul to ba kira a ce ta nafi ba kenan shi kenan daidai da duk qur'ani ya taho da su eh a alqur'anance to magana ta karshe wanda zamu faɗa karkashin wannan aya shine cewa imamu suyuti a cikin al-itqan fi ulumil qur'an ya kawo wannan ana kiran shi muqaddamul qur'an wa mu'akhkharuhu wannan bincike ne mai kyau kana iya kai shi muqaddamul qur'an wa mu'akhkharuhu asbabuhu anwa'uhu wa asraruhu al-balaghiyya ba sai kuma fahimci ne kawai yanzu in ka to nan ga wasu malamai sun kace nan wagga aya akwai taqdimi da ta'khiri cikin ta an gari ko da Allah subhanahu wata'ala yace eh hatta ya qular rasulu sai sun kace asalin shi ala inna nasrullahi qarib kenan wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah kenan waɗanda sun kai imani tare da annabin su za su cewa mata nasrullah shi ko ar-rasul sai zai cewa ala inna nasrullahi qarib kenan hatta yaqulu alladhina amanu ma ar-rasul mata nasrullah fa yaqulu ar-rasul ala inna nasrullahi qarib kenan akwai at-taqdim wa at-ta'khir akwai inda an kai ittifaki akwai inda an kai sabani sai kai jibi adillan kowa kaga jibi wani na kamata ka dauka ba dole bane sai ka dauki ra'ayin wani wasu malamai suka ce a shi manzon ne zai ce hatta ya kula rasul wallazi na amanu ma'ahu mata nasrullah shi kanshi manzon ya shiga cikin tsanani har ya kiɗi mai cewa yaushe ne nasar Allah za ta zo ba ya yi shakka bane amma dai ya shiga cikin halin da yana neman nasarar Allah sai Allah ce ala inna nasrullahi qarib da kai manzon da kuma su bari duk ku shirya babu matsala tunda mutane sun dame shi yaushe na dai abin ga an azabtar da mu bani isra'ila sun kace uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana qala asa rabbukum an yuhlika aduwwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malu an gane ko waɗanda sun kace a shi manzon bai faɗa suna kafa hujja ma da irin waɗansu ayoyi kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala yace fa atba'uhum mushriqin falamma tara al jam'an qala ashabu musa inna lamudrakun kaga ni sun da kace an cin muna ƙarya ta ƙare kaga suna neman mata nasrullah sai annabi Musa ce kalla inna ma iya rabbi sai hadini ala inna nasrullahi qarib to haka malamai sun ka faɗa duk in ka ɗauka ko kuma ka ɗauki a'a wani annabin ya faɗa da shi da mutanensa sai Allah ce musu ala inna nasrullahi qarib Allah ya musu bushara ko ko wani annabin bai faɗa ba mutanen shi na sun ka ce mata nasrullah shi ko ce inna nasrullahi qarib shikenan magana ta kare ko ba haka nan bane yawwa ko kuma su mutanen shi sun matsa mishi hayyar tambayi Allah ubangiji nasaran nan fa kamar yadda annabi lutu ya ce Allah ya ce qalu ya lutu inna rusul rabbika lan yasilu ilayk ko fa asri bi ahlika bi qita'in min al-layli wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak tatmi innahu musibaha ma asabahum an ka ce mai shi inna maw'idahum subh shi kan shi a tambaya shin yoshi na za kariya don dan iska sai an ka ce a'a inna maw'idahum subh bari gaugawa alaysa as-subhu biqarib to falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد ما لم يسنك وما هي أي الحجارة ليست ببعيد وسنك وما هي آآ القرى التي أهلكت فيها قوم لوط ليست ببعيد من أهل مكة ومن يمرون عليها وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وما هي الطيور التي أرسلت عليهم الحجارة ببعيد don dai malamai sun yi nasu magana asbabu ikhtilafil mufassirin daga cikin su marja'ud damir mun gane ko to nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh